أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري حلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد إخوة نعمنا sallama ta addi irin ta addi da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wadewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta laraba sha tara ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin a watan hudu miladiyar isa alaihissalam dubu biyu da ashirin da biyu sha Allah za mu ci gaba da sirin a inda muka tsaya a cikin suratun bakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
نعم سبحان الله سبحانه وتعالى يا gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle yana cikin manzanni wa innaka laminal mursalin kuma an gaya mana annabawa har muka dire kan annabi dawo a yanzu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to tilka rusul wayannan su ne manzannin Allah masu karinci wanda Allah yake ba su nasara a duk abin da suka sa a gaba a duniya da kuma lahira ka ji labaransu kaji yadda suka yi da mutanensu kaji kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya taimake su kuma su manzannin kansu ba kai tsaye suke ba Allah yana fara nuna mana tun daga asali ma falalan wani akan wani darajarsa wani akan wani su ma manzanni Allah da yi su guruf ɗaya ba kansu ɗaya ba mukamansu ɗaya ba shi ne Allah ya ce babbalna ba a bahu ala ba a bi mun fifita sashensu a kan sashi Allah ya yi darajoji hawa-hawa kuma shi da kansa ya rarraba kuma mu in ka ji muna magana musamman 'yan ɗariƙa ko sufaye ba ma magana da ra'ayin kanmu muna magana ne da abin da muka ji Allah ya faɗa in ma kana musu to Allah take musanta mu wadda aka Allah subhanahu wata'ala shi nuna mana akwai maratib kuma ba kowa daidai yake da kowa ba idan ka ji mutum yana cewa babu mai daraja baya da daraja shi wulakantacce ne yake son kowa ma ya zama wulakantacce irin amma duniya kowa ya san wanda yake bayan da za mu yi mutum mutane wai duka ɗaya ne kawai don kasan ka samu dan hadisin ka kullukum li adam wa adam min turab kace kai da annabi ɗaya ne ai shi ma mutum ne kai ma mutum ne kai da waliyan Allah ɗaya ne ai su ma mutane ne wannan dai kana fata lokacin ka ne kuma ba addini kake yi ba kana faɗin wani abu ne na son zuciya wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa mutane hawa hawa suke Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana man yutim laha war rasula ko wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah shine ordinary mu'min sun sai wanda ya kai mu'min ya zama ya bi Allah ya bi manzon Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala sai fa ulaika waɗannan ma'allazina an'ama Allahu alaihi Allah zai iya haɗa ka karkashin jagorancin wasu bayansa da ya musu ni'ima saboda haka ashe akwai wanda Allah ya musu ni'ima sama da mu'minin kawai mu'mini haka ordinary akwai wanda Allah ya musu ni'ima ni'iman su ya wuce makamin imani kuma bai bar mu ba sai da ya gaya mana su mallazina annama Allah alaihi sai sai mana minan nabiyina wasiddiqina والشهداء wasalihina yace wa hasuna ulaika rafiqa Allah da kansa yace akwai wayannan gurbin yace idan ka samu kai kanka cikin wayan da suke tarayya da wayannan sune abokan zamanka sune jagororinka sune malaman ka kai sa'a abokan zama to za ka yi ta haɗa mana mutane ka ce kansu ɗaya ne ba mai daraja ba waliyi babu wani zaɓaɓɓen bawan Allah wannan kana musu ma kana wa Allah musu don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a taƙaicen taƙaitawa kafin ka samu inda yake sai ka samu ranka ranka ran da Allah ya yi daraja bayan daraja Allah a taƙaicen taƙaitawa a sashi a daraja ta goma cikin wanda Allah ya musu daraja kaga dai akwai musulmi Allah ya masa daraja ya bibita shi kan kafiri dan mun yanke maganar daraja shi kansa dan adam da Allah ya ce Allah ya karrama bani adam ko to an aje wannan ba mai daraja wurin Allah sai wanda ya samu Islam kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce makamin kana Islam in ka kai makamin imani ya wuce makamin imani in ka kai makamin ihsani ya wuce makamin ihsani makamai nawa bayan ya wuce makamin imani ya wuce makamin shahada shahada uke nan da aka yi magana ko ko ma mu fara tukunan makamin salaha ya wuce makamin salaha salihi na ko ya wuce makamin shahada shahada shahada uke nan ko ya mutu makamin siddiqiya wa siddiquna ko ya wuce makamin nubuwa ya wuce makamin risala a rusul din ma akwai ulul azumi min rusul ya wuce makamin azama shine na goma kace ya zama katamin nabiyina wa imamul mursalin amma ka dubi mai wannan aninai a wurin Allah nan martabobi a wurin Allah ka ce wai daidai yake da kowa ai ya ce ni mutum ne kamar kowa inda ma ana basharar musulun wannan fata lokacin da take saboda haka Allah subhanahu wataala na ga ko su kansa annabawa Allah da ya aiko su ya ce su zo su isar da sako ya ce fabbalna ba abahum ala ba'd su ma mun fifita sashi akan sashi wani annabin ya fi wani annabin wani manzon yana ganin wani manzon zai durkusa dole saboda makarin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi Allah subhanahu wata'ala ya ce minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya zance da shi ba tare da wasu ba kamar annabi Musa alaihi salam nan ana ba a an an yi kasa da makamin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah wa kallama Allah bi ghairi wasin wa adana wa qarrabahu wa rafa'ahu ila al-arsh to da haka fadin mutahammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ka ji wani mukami ana magana kasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warafa ababahum darajatin Allah ya ɗaukaka sashen su darajoji waɗanda suke maɗaukaka kowanne da irin mukamin da Allah ya ba shi ya sama a kan maima akwai kowa inda Allah ya ajiye shi a kan maima tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai kamar annabi isa alaihi salam Allah ya keɓance shi da cewa ruhun lahi ne shi ba a masa ba a masa cikin uba ba kawai an jefa shi ne cikin mahaifa shi darajar da aka ba shi kamar annabi adamu abul bashari uban jikin fata shi ne duk daga jikinsa muka kullo kamar annabi ibrahim khalilullah badadin allah to suna nan kowa da irin nasa kamar annabi dawud Allah ya yi shi wanda mai tasbihi tare da zuwar wasi da tsuntsaye zakarna ma'ahun jibalu ya sabbihi na watsaira kamar annabi Sulaiman shi kuma Allah ya ba shi mulki rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di gashi annabi gashi mai mulki mulkin kuma na mutane da aljannu kamar annabi Yusuf shi kuma Allah ya bashi mulki mulkin mutane da annabta kuma ya hada masa amma babu na aljanu a cikin nasa kowa da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi ya bashi irin mukamin da ya bashi Allah mun gode maka wa atayna isa ibn maryam albayyinat mun ba wa isa dan maryamu mu'jizozi masu rinjaya dukkan wani wanda ya yin imani da shi yana warkar da marasa lafiya yana warkar da wanda yake makaho ne a makancin aka haife shi abinda likita bai isa yi ba an yi mutum dudum babu tsamun idanun ma annabi isa sai masa ya warke in ma kai likita ka iya warkar da mai makaho ba ka iya warkar da kuturu za ka dai ba ki magani ya warke ba irin wannan warkewan ake magana ba ya warke ya bushe kake magana ko ba haka ba ya daina kiwa ya daina wani to shi zai miƙe ya san su dawo yadda suke a sake gyara masa ya ci gaba da amfani da hannunsa yadda kowa yake amfani da nashi ƙarshe ma yana raya matattu sai da gidan an mutu sai ka sai ka shi kenan sai dai a yi haƙuri jama'a sai ce ku yi haƙuri ku je ku binne gawa to shi yana raya matattu kai shi an ba shi izinin ma ya yi halitta wannan duka Allah yana nuna maka ɗan adam shi ne mazaharu ƙudurarullah shi ɗan adam shi ne mazaharin ƙudurar Allah abinda Allah yake yi sai ya ba mu wani kuma sai ya yi amma ba Allah ba amma Allah ya ba shi ke tunda an inda ba dan Allah na ta nuna darajar ɗan adam ba Allah ba zai wani mutum ya ce a kalu lakum min al-tayri ka hay min min al-dini ka hay al-tayri ina hadita waye ne hadita Allah to amma in kin sai ina hadita bai sai ya kalku Allah bi yadi ba ma da ana akalku lakum min al-dini ina hadita muku daga lata ka hay al-tayri fa anfaqu fi fa yakunu tayran bi idhnillah to kura tashi zama to abin da yake kiɗe ma wasu shi ne shi girman ɗan gida yana nuna girman uban gidansa duk waɗannan abubuwa da falaloli da darurori da ake faɗa wani yana da kaza wani yana da kaza baki ake duba ma ana duba girman wanda ya ba shi ikon yin haka to idan aka riga aka samu wannan to komai ya samu bukata ta biya su kuma wasu hikimamu ba su gane ba su gani suke kar ma a bada wannan girman kamar ya yi tarayya da Allah na ba da wani ba haka ba ne dan kana so ka ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka duba su waye mabiya manzon Allah su waye ana maganar sahabbai sai ana maganar ma annabawan gaba daya duk annabawan Allah ya tsara su yace su tabba wa manzon Allah wala sallallahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin ga dai mun ba fa wasu ilimi da littattafai da annabta da hikima ثم جاءكم رسول sai wani manzo guda daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku Allah ya tambaye ku la tuminun nabi za ku yi imani da manzon Allah Allah ya tara annabawa na gaya muku mukamin manzon Allah yana nuna muku girman manzon Allah za ku yi imani da shi eh wala tansurunnahu ba kawai imani ba za ku zama mataimakan ku koma tsakanin sanda za ku zo ku bayyana a zamanin su duk ku kama aiki a ƙasar sa ku zama kwamandojin sa masu aiki kamar yadda sai dana abubakar da umar da kuma da abin su kai suka ce eh ala a karar ku kun furta cewa shine shugaban ku ya fi kowa a cikin ku eh wa a kasu ala zalikun mun sani kun ɗauki wannan nan nauyin alƙawari ƙalu a ƙararna Allah ya ce sun amsa sun ce sun yi furuci kaga abu annabi Allah subhanahu wataala ya nuna mana shi a matsayin kaman wani wani gazarin da Allah ya hada wani ofedin da Allah ya hada yake shine sifika da yake faɗin martabobin manzon Allah wa sahabbai don wani yasa muke hadawa muke faɗin martabobin manzon Allah wa sauran al'umma kuma yadda Allah ya hada annabawa yake ga martabobin manzon Allah shine mu ma da aka yi manzon Allah in ya zago ya fita da mutane mu ga muku martabobin manzon Allah shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake ta mutu za ku taimake ki za ku lalwala kan ku na za ku taimake ki ala a qararun kun furta wa kakum ala dalikum yusri kun dauki wannan lalwalan alqawli qalu a qararna kaji yadda Allah ya kawo a cikin audience ne suka amsa suka ce mun yi furuci ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fashhad ku sai da da wannan zama da aka yi ku sai da da wannan alƙawari da aka dauka da kuka dauka babban magana sai Allah da kansa ya ce wa ana ma'akum min ash-shaytan annabi ba mu Allah ne shi ya halitta amma ka je da yake wannan da kayan ka ni ma ina tare da ku cikin masu shaidawa cewa shi ne shi ne zaɓaɓɓe to don haka in an ba'a sama annabi ya ce ko ya yi hudu wani annabi annabi ya ce kowa sannan kana baka lokacin ka ne kaza kana jayayya kana ta ai annabi ya ce harfi bai zani kan yunus dan mata to kai din yanzu a cikin yunus dan mata ya ce annabi wa karfi bai zani kan annabi musa to kai yanzu a gurin da annabi musa ya ce annabi annabi musa ba ya cikin wanda allah ya kara su kai shaida suka ce a karar na to dan idan annabi ya faɗa kan kai ba mahaukaci bane kana da hankali sai ka san annabi yana tawadu ne sallallahu alaihi wasallam baya son ya nuna kansa shine yake kaskas da kansa kuma haka ya kamata yi kuma wannan shine ma ya daga darajar nasa man tawada'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wa tajabbara azallahu Allah to ga Allah subhanahu wataala na gaya maka maganar fifiko tabbas akwai shi in baka yadda da na manzon Allah kan sauran mutane ba to ga shi Allah yana ce maka sai ya fifita sashi akan sashi sai mu ga waye kai kuma a kololuwa a wurinka a imaninka sai ka gaya mana waye sama da manzon Allah wa ayyadnahu muka karfafi annabi Isa bi ruhil qudus da ran tsarki mala'ika jibrilu yana jin sa duk inda ya yayi bayani sai ya ce ka yi gaskiya ba wai lallai mutane suna ganin sa ba amma shi annabi isa yana ganin sa in ya ce ka yi gaskiya sai ya ji karfin zuciya ko da duk wanda suke wurin sun ce ƙarya ne walau sha Allah da Allah ya so maƙasar lazina min ba'di wanda suka zo bayan waɗannan annabawa da ba su yi tsakanin addini har sun yaƙi suna kashe junansu ba da Allah ya so mu ma da ba mu yi saɓani ba kamar yadda waɗancan suka yi saɓani sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya cewa mutane dole su yi ta saɓani saɓanin kuma yana zuwa ne ko daga son zuciyan wasu da kuma ƙone gaskiyan wasu wasu kuma iliminsu ne bai kai ba su kai kansu wurin da ba su kai ba duk shi ne ke kawo saɓani inda a ce kowa yana kan fahimta guda ɗaya irin na sabon manzon Allah da dukkan mun nan muna kan fahimta irin na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a samu dan izala dan tariqa dan shi'a dan salafiya dan mene duk ba za a samu ba kaga su lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu wannan ba an gane ba su samu wannan ba saboda me suna kan fahimta akan fahimtar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tattara su ya tsora su aka amma su kansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga duniyar da kan lokaci sai aka fara samun fahimta daban-daban to haka Allah ya yi duniya kar ma ka wahala kanka cewa yau kana bukatar yau ka ji babu izara a duniya gab wannan kana bata lokacin ka ne ko babu shi a gab wannan tana bata lokacin ka ne ko ba talajiya tsaf tana bata lokacin ko ba yan ɗari ka tsaf tana bata lokacin ka kowa dai ya je bayanin addini wa mutane su shirya sai an je lahira kuma Allah me yake hukunci amma kar ka yi mafarki cewa kai kana kokari ne akwai ran da zaka ji babu kungiya kaza wannan sai har ka mutu wallahi ba za ka ji wannan ba ba za ka ji wannan ba haka Allah ya yi makasar na da min ba'adihim da wanda suka zo bayan su ba su yi yaƙi ba min ba'adi ma da asmul bayyana su bayan ga hujjoji sun zo musu da littem suna karanta a taura suna karanta injila amma kuma fassarar da kowa yake yi daban fahimtar kowa daban muna karanta alƙur'ani muna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani hankalin inda ya dauka daban amma masu gaskiya fa nake faɗa amma gaskiya mutum ya tsaya tsakaninsa da Allah shi gaskiya yake so ya fitar to sai an samu wani fahimtarsa daban da na wani ai imamu maliki da imamu shafi'i ba su saba a kan kan zuciya da faɗa da neman kafa kungiya ba kawai dai fahimta ne yadda ya istinbadi daga cikin alkur'ani da hadisi ya fitar da hukunce-hukunce imamu shafi'i da ya nan sai ya zama da bambanci imam abu hanifa da ya nashi sai zama da bambanci imam ahmad bin hanbal da ya nashi sai zama da bambanci amma ba wai sun zama kungiya ba kuma kowa yana son ɗan'uwansa yana masa addu'a alheri yana masa fatan alheri wancan ma ba kungiya ne na faɗa da suna ba to idan wa'ancan salihan bayan allah su ya su fahimtar ta zama da bambanci to ina ga wanda kuma son zuciya ma ya shiga ciki da ra'ayi ya shiga ciki mutumin da in ba sun zuciya da ra'ayi ba mutumin da zai daura kwankwasonsa da bel ya yi zanzaro sifan waye wannan sifan sahabbai ko? ba haka mayakan annabi suke ba ne ya kuma ga ogansa ya bi shi da gudu ya daga hannu ya tsara masa ya buɗe masa ƙofa duk wannan akwai a hadisiya sunna ne to amma yana ganin wanda ya rubuta ya gai da kubansa kafin mushrik san zuciya ne ba san zuciya ne ka wannan durkusawa ya gai da ubansa kai ka tsara wai da durkusa da tsara wanne da sunna manzon Allah wanne ne aka sa abai da tabai za a ɗauko hadisan durkuso iri-iri a gaya maka ga sunan a cikin sahihul bukhari baraku ala rukab sabai sun durkusa manzon Allah akan wiwoyin da sa'a arabiyu wani balarabe ya zo ya tsuguna manzo Allah na kara kuma amma ya tsugu na annabi ta kashi kashi kashi sai kar ka zama dan bidiya ba sai ba dan masa baraka umar a cikin fadailu abi bakar a kai al-qur'ani umar ya rubuta wa annabi lokacin da suke sa tsari da sayyidina abubakar annabi ya zo yana musu duk waɗannan baka yarda da yana da suka ce wannan mushriki ne dan bidiya amma mai tsarawa fa da daura kwankwaso da fare da shi shi ala sunna ba wa muna yin dan muna yin dan mutane su gane waye to kaga me yasa wannan ba son zuciya ba da wanda yake gaida shehinsa yana ce maulana maulana da wanda yake kama hannun shehinsa yana yana tsotsewa ya kama kafan sai ya zumbanta ina gani a fili amma wannan mai tsotse hannun shehin sa da zumbantar kafan shehin sa ba ya kafan kafan shehin sa zai kama gashi kan kudi da mutum muna gani a saudi a a kama kafa a zumbanta hannu a zumbanta ba a ce yayi sujada ba za ka ga zumbantar hannun mutum ba ka yi rukuni ba ba a tambaya shehin kana tsaye za ka zumbanci hannun sa za ka iya yi ba ka yi rukuni ba ko haka za ka yi sai ka zumbanta hannun a sama da kansa yake ko kasa da kansa in za a kama hannun mutum ka sumbanta sun kai a zagaye kamar mai rukunji ko ba haka ba in yana zaune ka kama hannunsa ka sumbanta bai yi kama da kayan sun su gada ba kuwa to duk ba a ce ma wannan mushriki ba amma ya dubi wanda ya duka kawo shehinsa ko yadda ya ce mushriki ne dan bid'a ne mai hoton shehi to da masu hoton shehi ne ke nan a musulunci kaf ba abin da rage sai masu bautan shehi sai masu bautan imam ko su kaɗai ne wani haka sun zuciya shi ke kawo wasu mafi yawancin saɓani akwai saɓani na allah da annabi akwai saɓani na son zuciya da ra'ayi kawai in ba dan son zuciya da ra'ayi ba wannan ya ce ya tara mutane don ya sanar da su darajar manzon allah da kalorin manzon allah da irin karamomi da mu'ujizozi da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin nan khasa'is na darajoji da Allah ya ba manzon Allah ya ba su abinci ya musu tarihi ya ba su abin sha suka ji daɗi suka tayi suka tafi ta ce yan bidiyar kuma ka tara mutane ka tara manyan mutane kwamishinoni ne menene ne ta ce za ka haɗa gasa na alkur'ani mu a wurin mu duk ɗaya ne daidai ne sanda mun yadda da istihadi irin wannan da mai gasar qur'ani da mai haɗa taron gasar qur'ani da mai haɗa taron yaya ɗalibar makaranta da mai haɗa taron maulidi wallahi ko kowar wanda ɗaya ne mu a wurin wani abu ne na istihadi a addini to amma kai ka ce wancan bid'a ne annabi bai yi ba sahabbai bai yi ba babu a ahalari babu a ashimawi babu a ibiya babu a risala kuma an ce kai da kawo mana inda aka samu gasar karatu da qur'ani a ahalari ko a ashimawi ko a ibiya ko a risala ko a bukari ko a muslim bai ido amma ka ce a wancan ai qur'ani aka ce a tun wa annabi muka ce wanda ya zo da qur'ani ai ƙwarƙani aka ce ai karkantar da yara ne su yi ƙoƙarin samun ƙara himma kuma annabi muka ce a karkantar da su da ƙara soyayya ko soyayya mazala ba addini ba ne to an ƙara muku soyayya ajibu a wadata kun alaƙa lafi tsalin hubbi mai nabiyikun shi aka fara faɗa kafin wancan da kake faɗa din hubbi nabiyikun wa hubbi ali baiti sannan aka ce me qira'atul qur'an to ba a son irin wannan jawabin dan yana wayar da kan mutane kuma yana sa wani ya garbi kansa da yayi ba a so wannan da to wannan dama Allah ya tabbata cewa za a samu su a bayan dole dan adam haka zai rayu a bisa irin wannan rayuwa alƙali shine Allah subhanahu wataala walakin ihtalahu sai dai sun sassaba faminhum man amana akwai wanda cikinsu wanda suka yi imani su ma masu imanin tsakaninsu akwai sabani wa minhum man kafara akwai wanda suka kafirta su ma masu kafircin akwai sabani su kansu masu imanin akwai saɓani kasai kashi kashi kashi su kuma kuma kansu masu tabarcin akwai saɓani kashi kashi kashi kashi haka Allah ya yi in ba dan kuma wani amana din za su iya saɓani kuma duk muminai ne mu ba mu da irin wannan ra'ayi mu ce kai kafiri ne ai duk yadda ake saɓani ba mu ce kai kafiri ne ko kana kafarta mutane ba da sai dai mu ce to annabi ba ya ce ka koma kansa saboda mun muna da hankali malaman mu sun koyar mana ɗabi'ar hankali saboda mun ji alƙur'ani ya ce za a yi saɓani har ma a yi faɗa amma kuma duk mummune ne wa in qa'ifatun mene min al-mu'minin Allah bai cire musu imanin ba ya tabbatar musu da imani ma bai ma ce min al-muslimin ba har sai da yadda maqamin mu'minina wa in qa'ifatun min al-mu'minina iqtatalu idan kungiya daga muminai faɗa ya haɗa su suka sami saɓani suka yaƙi ma ba a tabi bubai na mu ku wanda ba ku shiga faɗan ba ku sulhunta waɗanda suke faɗa fa in bagat ihdahu ma alal ukhra fa qatilul lati tabhiha ta tafiya ila amrin idan ɗaya ta nace akan zalunci ta ki ta ki sauraro ta gyara to ku ku haɗu da masu gaskiyan ku yayin waɗanda suke zalunci har sai sun dawo kan al'amarin Allah kaga mu a Qur'ani yana mana za a iya yin fada a yi sabani amma kuma kowa mu'mini ne ya dai son zuciyar da ya tafi wanda mai son zuciya ne yana da imani amma yana da son zuciya ba kafiri wannan shi ya sa muka yarda sabanin da aka yi da sayyidina Aliyu da sauran sahabbai dukkan su suna nan alahu da rabbi idan za mun ɗauki sanar layin da wa'yancan muka same suka ɗauka in an yi saɓani ɗaya ka ɓangaren ɗaya kafurai ne ɗaya musulmi ne to da mu ma mun shiga cikin masu kafin da kafurai sai mu ce wanda ya kai saɓani da sayyidina aliyu to wanda ba su bi shi ba sai mu kafarta amma saboda Allah ya riga ya mana kafin lokacin za a samu irin wannan rikicin kuma dukkan sa akan shari'a take sai dai a yi kokari a sulhunta wannan shi yasa muke kira ga al'ummar musulmi su rinka ko an samu sabani su rinka yi junan su uzuri kuma a ci gaba da ilmantarwa da wayarwa da faɗakarwa har a rage yawan wanda yake sabanin akan san zuciya kowa ya gane shi wanda yake sabanin kuma akan rashin fahimta to a rage yawan rashin fahimtar har a ɗan kusanci juna a rinka aikin musulunci tare wannan shi ne walakin Allah sai dai shi Allah ya fa'alu ma yuri shi yake aikata abin da ya so don haka idan ya yi mutane sun sassafa shi kenan dole sai a yi haƙuri hukuncin Allah tunda manzo sallallahu alaihi wasallam kansa ya ce ya roƙi Allah kar ya zama akwai faɗa tsakanin musulmi su ya su Allah bai amsa masa na'am يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani an tiku ku ciyar min ma razaqnakum daga abin da muka azurta mai wadata a cikin ku ya taimaka ma malashi wanda suka tara dukiya ta shekara su cire zakka su ba wa talakawa wanda yake da falala ya rinka alheri fiye da wajibi wa iyayensa da sauran waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da su kamar makwabta da miskinai da marayu min kabla an ya ce yau ku yi haka fa tun ba ku zo kun mutu ba asalin maganar ne cikin abin da Allah ya baka ka yaga ka yi alheri ka yaga ka sadar da zumunta ka yaga ka taimaka wa miskinai ka yaga ka taimaka wa marayu tun lokacin da dukiyar nan kana ji kana gani za a raba ka da ita kuma ba ta ka ba ka tafi lahira idan ka je lahira waɗannan abubuwan da ka yaga ka yi a duniya su za ka same su a kan za ka daɗin su arzikinka ka tura su lahira to idan wannan rana ta zo ba ka yi wani abin kirki ba to sai ka samu labai kunfi san babu ciniki nan Allah yana cewa man zanzabi ya kore dula ƙarfar kasan ko fastabshiru bi bai'ikum allazi baya amin ku yi farin ciki da wannan ciniki da kuka yi da Allah ka gina makaranta ka gina masallaci ka gina rijiya ka gyara hanya ka yi kwalbati wa kawai ba kafin ɗan siyasa ne ba zai yi wannan ba har yanzu muna muna da damuwa muna da damuwa damuwar mu shine sai ɗan siyasa sai gwamnati ne da su yi wannan ayyukan waɗannan ayyukan suna daga cikin sadakatin jariya masu kudin mu su ji da kyau kauye ne za a tafi kauyen ku wanda ma ya kusan zama wajibi a kanka kana da miliyoyi amma kana jiran sai gwamnati ta zo ta yi kwalbati ko ta yi gada a wannan gada ruwan da ya raba kauyen ko da gari iyayenka da kakanninka da yan uwanka to nan fa akwai haƙƙi har da yawa a kanka akwai na zumunta akwai na na dangantaka akwai na na kuma makwabtaka duk yana kanka ɗan kadara sai gwamnati ta yi gada tsakanin garinku da gari kai ne yanzu Allah ya baka falala ɗan ƙauyen sabo gari Allah ya tara maka dukiyar ya baka falala Allah na jiran kai wannan aiki da yawan mu muna ɗaukar aikin kamar aikin gwamnati ko komai muna tara wa gwamnati shi yasa ma da yawa muke samun ci baya a rayuwarmu a lungu daga gidan kwata yake fitowa ya malala kan hanya ka fi kowa kuɗi a lungu amma dan gida dan ci da motar zama za ka dubu an wanke ka diga da kaya ya bashi da kwata kai dai baka ta ɗan tunanin cewa bari ka yi zambatu yadda ruwa zai zo saka da dungun nan da ruwan kwatanin ka da na makwabta ne ya je ya wuce ba amma kana fitowa a mota ta ga tsaya ko kwalba ka ce annabi ya ce a kada tsaya kai kan bismillah ga yawa wannan baka fahimci abin da annabi ya ce umarni baka da yawa wani fahimta wanda bimadatul adha an tariki ko kaya ne ko idan kuma da zamanin sa bai akwai kayoyi babu fata a lokacin amma kai da kake bimadatul adha nan kawai kaya kake jira ka gani ko kwalba in azza ka ce wata ba azza ba ne azza ne za a ga muna ta zo in za a gangara a shiga abubuwan fa a da damar a shiga saboda ruwa ya yanke hanya sai an yi ta wani wani abun nan ka nemo ƙasa turar-turar a zo a zuba ta sa a zarga a zama ana wucewa a matan a ba har ka manta akwai hadisin da aka ce mazan sallar da ce wani reshen bishiya ya yi haka ya da hanya sai wani ya tsare shi sai Allah ya zafarta mara da jinsa a ce haka shi kuma shi ma a zansa ba wai tsaya ba ne in an za a wuce ne mutane sun zo kan doki sai sun dan guje kansu wasu sun cinkuya haka sai kuma yake kawai da mutane su daɗin wuce saboda haka wannan zama duk abin da zai zama ya takura wa mutane idan ka zo ka raba su da wannan abin to ka yi aiki da wannan hadisi ma'anar ka ke don haka a ƙauyen ku ka yi musu hanya ka yi musu ka tona musu rijiyar murtsaɗe ba sai ka ji na sanata ba ba sai ka ji na sanata ba kai kai kai ne ma kai sadakatin jariya kai alhaji wanda Allah bai gwada ta maka ba sai dai falala ne kai da ka tona rijiyar gowar ko a gaban masallaci ko makaranta ne na islamiyya kaga yara an tashi suna son ruwan alawalla ba ka samu sai ka zo ka tona musu gowar ko suna yin alawalla suna sallah suna komai suna sha ka samu kada karfin jami'a irin wa'annan ne Allah ya sa ka tura in ba ka mutu ba ka aika da su ba zan so in yi magana a kan su wani rabul ba amma su wani rabul kan ma ba na su bane inda Allah ya dama wallahi ba zai ba ku lada ba wani rabul don ka yi ku na jira baka lada wani rabul idan ka ɗauka a kalaran ka eh ba ka dai Allah zai baka lada wannan din ma Allah zai baka lada don Allah wato amma in dai za mu bi ta in detail ha in ka ɗauki kuɗin mu kayan suna mana da zaɓe sai zai a kan kafin a ce kana jiran kuɗi kayan wani abin kirki da bai kamata ma gona rabu su cika baki cewa mun musu mun zazai mun musu mun muku da kuɗin ku ba ba haka ba ne ai kuɗin mu ne aka ware aka ce constituency allowance bayan ma ka ka kamta a cikin kashi sakon shi ko mai project ne ko project to duka kudin da aka ware na project din nan na constituency ka ga ba na aka bane ba ya duk kalaban amma wanda za ka samu ladan da tabbas sosai shi ne wanda ka yi da kalaban ana ba ka miliyan biyu a duka ware miliyan ɗaya ka sai a je a yi ma da sai ko a je a yi mai wannan shi ne ya fi lada babba amma wancan kan wanda in ba ka yi ba da za ka ci dukan tsiya a wurin Allah da wajen magana wancan ba wai maganar privilege ba ne kayo mutane kana wani ba eh lallai ko da aikin wajibi ne in kai addinin musulunci ya nuna za a ba ka lada don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'amuran rayuwa ma ya aka yi wani abu ya zama kamar ibada abinci ne ka sa cokali ka ci Allah kuma zai ba ka lada saboda irin yadda ka ci karin tsarin da musulunci yake abi wannan kokarin ka da kyautata wata cewa wannan haƙƙi na Allah ne tsora ma ka dage ka sauke ko Allah zai ba ka lada ladan dagewa da saukewa amma ba ladan kuɗin da ka kashe wannan ka tabbata ba ladan kuɗin da ka kashe domin kuɗi kan na talakawan ne haka gwamna haka shugaban ƙasa ba wanda sai ai abin da ya yin nan yana jiran lada ka mana hanya dogon karadoyi daga bautu zuwa jos bikin alhamdulillah allah ta kama da dai abin da muka saka kayi bikin iman abin da allah ya dora maka wannan nauyin ka sauke to allah zai ba ka lada kuma na zaman ka mai imani da ka tsaya ka ga kayi wannan aikin wannan tsayawar da ka yi ka cika alkawarin Allah ka ba wa mutane da kanka Allah zai baka ladan wancan amma ba kullum da kake kai hanyar ba in ba kai ba kuwa dukan ya za ka ci a wurin mala'iku don wallahi ba ka kesa da tsirani sai ka amsa wa Allah cewa kudin da aka bayar na bayan Allah a musu aikin nan kayi ko ba kai ba wanda sabanin alhaji wani da alhaji wani alhaji wani yana shirin zakarsa waɗannan ba za a doke shi ba sai dai asara da ya yi wa kansa to amma abinda muke bukata masu kudin su gane abinda ake cewa sadaka jariya na ga mafi yawancin masu dukiya ba wai ba sa sani ba ne wasu ba su da orientation ne ba su gane ba ne shi ya sa ba sa yi to ku sani wannan yana daga cikin abin da zai kai ka aljanna yana daga cikin abin da zai kai ka aljanna ka zo ka ga cewa daga ƙauyen ku akwai wani wani kogi ya hana wucewa gwamnati ba ta yi ba sai ka zo ka cire kuɗin ka a yi gada ba kana dan siyasa ba ba kana da abin na siyasa ba kawai dai don Allah a yi gada a gyara wurin mutanen su duk su wuce in karamar hukuma ta samu hali su zo su da kwanta ba sai ka yi gada ba ka riga ka yi duk ran da aka girma ta kan gadan nan kana lajira ana tura shi ne Allah ya cewa ka yi kafin lokaci ba kai ma ma aikin ba za aka za ka bari a zo a raba a ba wa masu shi da ci kuma kai ba ka da komai saboda haka mu rinka kokarin aikata ayyuka na alheri komi kashin ka don mu samu tsira ba ka san da wanne ne za ka tsira ba ba ka san ta wasu hanya ne za ka tsira ba don haka wannan babi na infaki yana da faɗi kwanan nan wani yake tambaya na wai shi a mutanen a saudiya gwamnatin saudiya tana da kokari ta yi ta yin sadaka ta yi ta yin menene wannan abincin da ake yi ana akwai sunan da muke kira sabil ana ta babba da sabil na ce kwata kwata ba na gwamnati ba majority duk sabil da gani a saudiya galibi ba na gwamnati ba gwamnati tana nan tana capital project da sauransu amma wannan sabbin sabbin da ka gani masu hali ne wasu ma yau sun shekara ɗari da rasuwa a cikin ɓangaren abin da Allah ya ba ki arziki sai ya ce kamfani kaza ko gida da ya yi kaza ko gidan bread da ya yi kaza ko gidan kayan juice da yi kaza a cikin kamfanoninsa goma sha ko nawa kamfani kaza ya yi hukuntinsa ko ya yi wakafinsa a rinka yin ayyukan alheri ko wa makarantu ko wa masallatai ko wa alhazai ko wa menene sai wannan kamfanin a ci gaba da juya da ana amfani ana ma'aikata suna aiki ana biyan salari ribar da aka samu na ƙarshen shekara to shi ne ake wannan da shi da yanzu masu kudinmu suna yin haka a ƙasarmu da an huta da an huta don zai yi a bauchi kowace anguwa za ka ga ana cewa akwai wuri kaza da aka gina wani ɗaki kamar shago na alhaji wani ne marigayi wanda a nan ake kawo abinci shinkafa da kaza a cikin takeaway da safe da rana da yamma talakawa suna zuwa suna layi ana ba su suna ci wannan yana da cikin abin da ya kamata mu rinka yi wanda za mu tsabo ƙasarmu daga irin wannan bala'i na mutum yunwa ta dame shi ya zama mahaukaci ya je yana sakar mutane yunwa sai wani wani yunwa ne tun daga nan kuma sai ya zama kwaɗayi daga kwaɗayi sai ya zama hauka daga yunwa ne baya da hada abinci ga wani sace masa ga wani aiki ko kullum dubu biyar ga abin diga zai bai ci ba sai karan zai bai ci ba ya kake tunani sai ya karba don wahala ta da jefa mutum abin da baya da mutum daga nan yana da dubu biyar dubu sai dai da dubu biyar din zai raina zai fara neman dubu ishirin dubu talatin sai abin ya zama kwaɗayi yanzu ba yunwa ba ne ya ci ya kwace amma yanzu so yake shi ma ya rinka cin daɗi kullum kuma bai san yaushe ne zai samu hutu ba sai zama kwaɗayi daga ya zama kwaɗayi yana tarawa ya abin ya sai zama hauka kuma kullum so yake ma kawai da kowane hali a samu duk kuma yana ƙarƙashin rashin wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci don haka ina jan hankalin masu halinmu su koma ga irin wannan alhamdulillah sa masu alheri za ga da azumi su yi abinci su kai masallatai su yi riguna su ce a kai wa marayu su yi kaza kaza to ba a azumi kawai ba ya wuce azumi ya zama kullum ya zama kullum yaran da kasar suna da matsalan makaranta kamar yadda wani Allah ya saka masa da alheri ya kawo mana abauci ya kamata ya zama ishara cewa yana daukan biyan kudaden makarantar ɗalibai ba na son kira suna don ba kamfen don masa ba gane amma da wakila kowa ya gane yau a yi ƙoƙarin irin waɗannan alherai a rinka yi yara su ji da sanyi a ransu wasu yara akan kayan marayun da aka raba shekarun jiya nan kawai na je na kira su ne na san baban biyar su sai zo nan zo nan kawai sai suka kama tsalle da mana ne kan sallah da mana ya nan ta ga yaro da babu da shi da haka za su yi sallah ba su san ma maganin kaya ba da amma duk ba su da abin da ke sallah tunda na ji kira su ku zo nan zo nan baban ku yaro su ko ku zo mu je sai wani yaro ya biyo su da gudu su ce ka koma ba da kai ba ne ka koma yana ce wannan din dan waye dan gidan waye sai suka ce dan gidan wani ne suka bada gidan nace na baban su suka ce baban ka shi ma ya rasu da shi ma ya zo mana shi ma ya zo sai ce kai ina baban ka yace ya rasu ina maman ka yace ita ma ta rasu nace ya fi kuma cancanta kaga shi kisma Allah ya raba da shi ne ya faɗi irin waɗannan suna nan da yawa sai kana zauna ta kuka bayan kana samun abinci na kwanan rana da yamma ana baka albashi waɗannan suna nan su suka fi ka cancanta wani kada suka tara wasu neman kai kuɗi ba haka ba ne wannan abubuwa abin da Allah yake nema a wurin mu kenan yake ce mana mu yi shi min kabla an ya ce yau tun kafin rana ta zo la bai kunki babu ciniki ba abin da ka sayarwa Allah ba mai saya kayan ka ba ka ma da kayan sayarwa a lahira kaji inda fa abin ya dosa amma wani kawai sai ba ta ba wali ba ce kan wali ba menene birkaniya kawai ga abin da ake koyarwa ka yi wannan tun baka tafi lahira ba ka je ka samu ba abin da zaka sayar iya abin da ka tafi da shi shine naka amma ka sayar tun anan fastabshiru bai'ikum allazi baya asun bihi wala qullatun babu baladantaka akwai baladantaka mana to amma abin da muhammad shahid da Allah yake nuna mana anan shine cewa a san ba za ka ga bada'in ka kace ya baka wani abu ya baka bayan ba a yi auna aikin sa wala shafa'a Allah akbar Allah mun gode maka shi karatu wato ba wai tsirkaniya bane zuwa ake wurin malamai a duka sa a koya ko qur'ani ba warware kansa yanzu anan Allah ya yi shiru bai ce akwai option ba bai ce karatu ya ce la bai umri wala kullafi wala shafa wala shafa idan to ina abin da shafa'a ce haku ina la yashfa'una illa liman nasaba ila illa man azina lahu rahman sun ba karatu ba hauka bane ne nan ana maganar cewa babu wanda zai cece ka in baka yi abin da zai sa ka samu ceton ba abin da ake nufi kenan la shafa'a haka kawai sun kafirai suna ganin sun dai lahira kawai gunki ne zo ce zo ka fi to shine aka ce ba haka bane ita shafa'an ma a can sai da consultation sai an tambayi ubangiji yakin kuma sai an naɗa ka to amma nan ana magana kawai babu wa'annan kan ka san ba za ka samu wa'annan abubuwa in ba ka yi abin kirki ba to amma wani sai rubi idan sa kawai daga ganin nan bai ya manta duk ayoyin qur'ani da suka yi magana akan shafa'a kawai sai babu ceto ba wani wali da zai yi ceto aba dirkaniya wani yan ceto kai sai dai ka mutu da bakin ciki ceto za su yi har wallahi in dai kana bakin cikin ceto a lahira sai dai kai ta kuka kai kokarin ne a lahira dan bakin cikin ka ana ta ceton bayan Allah domin har jira jira ne za a zan suna kama iyayen suna tafiya da su annabi ba ma wali ba wanda bai aikin ba ma ya zama wali ba ma zai kama hannun baban sai su fi da shi aljanna kuma in ji wa in ji wanda kace ka san sunnan sa alhali baka sani ba wanda ɗansa ɗaya ya rasu wanda yansa biyu suka rasu za su yi su balle wani yanzu nan da ibada ya yi ya fi Allah har Allah ya da shi zaɓaɓɓe ne a wurinsa ya ce za su yi ba nan ne kawai ba ayoyin suna da yawa sai ka rufe laifin din duk waɗancan ayoyin su kuma ka fassara wannan ayoyin Allah ya samu da wal kafiruna kafirai kuma zalimuna su ne wanda suka zalunci kansu don su da lahira ba su da komai ba su da komai duk abin da suka na alheri Allah ya siya su a duniya sun je babu kalmar shahada babu imani da Allah babu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗannan kafirun din su ne za ta fahu shafa'atu shafi'i kaga Allah ba ya ga ma akwai mai tsoton shafa shafi'i na mana sai maka akwai su da yawa shafi'in amma za ta fa'u su ba za ta amfani ba wani ko mai ceto ya zama balle ma ba zai zo ce a ba su ceton ka ba babu sai wanda ya abin kirki ya tafi kuma da imani sharaɗin ke nan so ga shi mun zo kan wata babbar aya wanda in muka shiga cikin ta wata babban wani babban kogi ne don haka za mu tsaya a nan sadakallahu alazim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Allah ya samu suka da imani azumin mu da muka yi Allah ya karfa wannan bala'o'i da muke ciki Allah ya daga mana su Allah ya samu zama mun ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da shirunninmu da shirunnin shirunninmu da dukkan wanda ya taimaka cikin wani abu na ci gaban mu ta kowane hali ta kowane fuska ta ilimi ko ta rayuwa ko ta me duk wanda ya sa hannu a ciki Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara masa arziki Allah ya rufa mana asiri to masha Allah da ɗaukuwan mu kuma abokin mu abokin karatun mu Malam Amin ya samu zai samu canjin wajen aiki gobe zai tafi wajen da sabon wurin aikinsa Allah ya kiyaye Allah ya sa a yi cikin nasara Allah kuma ya ƙara ci gaba Allah kuma ya sa hanya ne na samun aljanna albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatu fatiha ya kana alwari ya kana sayin cikin nasa فلا بنا من تعليم غير مكروه غير مغفار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاسم لما سبق الناس الهيث بالهب الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله القدر بلاد العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين